من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله إن تفويض الأمر لله جل وعلا صفة عظيمة من صفات أهل الإيمان ودليل على قوة اليقين وحسن الظن بالواحد الديان وهو روح التوكل ولبه وحقيقته وهو إلقاء أموره كلها إلى الله وإنزالها به طلبا واختيارا لا كرها واضطرارا بل كتفويض الابن العاجز الضعيف المغلوب على أمره كل أموره إلى أبيه العالم بشفقته عليه ورحمته وتمام كفايته وحسن ولايته له وتدبيره وتدبيره له وهذا التفويض من العبد لربه يكون في كل أموره وشؤونه وأحواله فإن العبد لا يدري ما يكون فيه صلاح أمره أو فساده فربما زاول أمرا واعتقد أن فيه صلاحه وفلاحه فانقلب فسادا وبالعكس أيها المسلمون والمتأمل في قصة مؤمن آل فرعون مع قومه لما دعاهم إلى طاعة موسى عليه السلام والاستجابة لدعوته ولم يلق منهم سوى الاستكبار والإعراض بل وتعدى الأمر إلى تخويفه وإيذائه فما كان منه إلا أنه قال مستسلما لقضاء الله وقدره بعد أن أدى ما عليه طلبا لهداية قومه وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد قال السعيدي عليه رحمة الله أي ألجو إليه وأعتسم وألقي أموري كلها لديه وأتوكل عليه في مصالحي ودفء الضرر الذي يصيبني منكم أو من غيركم ويعلم حالي وضعفي فيمنعني منكم ويكفيني شركم فكانت نتيجة تفويض الأمر لله في نفس اللحظة قال الله تعالى فوقاه الله الشر سيئات ما مكروا فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب فالمؤمن عندما يدعو بهذا الدعاء يكون قد خرج من حوله وقوته إلى حول الله وقوته فيأخذ له الله تعالى حقه من الظالمين له والمغتسبين لحقه عباد الله وليس أجمل من موقف سيدنا إبراهيم عليه السلام لما ترك السيدة هاجر وابنها في مكة هناك وولى ظهره عنهما فقامت إليه هاجر وتعلقت بثيابه وقالت يا إبراهيم أين تذهب وتدعنا هنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء وليس معنا ما يكفينا فلم يجبها إبراهيم عليه السلام فلما ألحت عليه وهو لا يجيبها قالت له الله أمرك بهذا قال نعم قال إذا لا يضيعنا وهكذا فوضت أمرها لله فجعل الله لها من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا إخوتي في الله تأملوا قول الله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم قال بعض الحكماء عجبت لمن ابتلي بغم كيف يغفل عن قوله تعالى لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين والله يقول بعدها فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وعجبت لمن ابتلي بضر كيف يغفل عن قوله تعالى أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين والله يقول بعدها فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وعجبت لمن ابتلي بخوف كيف يغفل عن قوله تعالى حسبنا الله ونعم الوكيل والله يقول بعد ذلك فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء وعجبت لمن ابتلي بمكر الناس كيف يغفل عن قوله تعالى وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد والله يقول بعدها فوقاه الله سيئات ما مكروا عباد الله لقد ذكر الله جل وعلا موقف المسلمين في سورة الأحزاب عندما اجتمع المشركون واليهود والمنافقون عليهم من أجل القضاء على الإسلام وأهله قال الله سبحانه وتعالى ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما قال ابن جرير الطبري عليه رحمة الله ولما عاين المؤمنون بالله ورسوله جماعات الكفار قالوا تسليما منهم لأمر الله وإيقانا منهم بأن ذلك إنجاز وعده لهم الذي وعدهم فأحسن الله الثناء عليهم فأحسن الله الثناء عليهم بذلك من يقينهم وتسليمهم فقال وما زادهم إيمانا أي ما زادهم إلا إيمانا وتسليما لأمر الله وقضائه ورزقهم به النصر والظفر على الأعداء وكان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أكثر الناس وأصدقهم في تفويض أمره إلى الله بل إن ذلك كان من سجيته وخلقه وكان دائما يكثر من دعاء ربه ومولاه اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رهبة ورغبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك آمنت بك بنبيك الذي أرسلت وبكتابك الذي أنزلت أخرجه الشيخان وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح وإذا أمسى يقول صلى الله عليه وسلم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أخرجه النسائي والحاكم حسنه الألباني فسأل صلى الله عليه وسلم ربه وفوضه في صلاح شأنه كله وفوضه في صلاح شأنه كله في نفسه وبيته وأهله وكل شيء يتعلق به وألا يصرف أمره إلى نفسه ويسلمه إليها ولا طرفة عين أي تحريك جفن وهو مبالغة في القلة عباد الله واعلموا أن تفويض الأمر للرب جل وعلا وحسن التوكل عليه في جميع الأمور مندوحة عظيمة لمن كان في قلبه إيمان ويقين فهو سبحانه فهو سبحانه الأعلم بحال عبده وهاجته وما ينفعه وما يضره وعلى قدر تعلق قلب العبد بربه وحسن ظنه به ينال الخير كله فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقول أنا عند ظن عبدي به وأنا معه إذا دعاني أخرجه مسلم واعلموا عباد الله أن أكثر مشاكلنا في حياتنا لا تحل إلا بتفويض الأمر لله والتسليم لحكمه وعدم الاعتماد على ذكائنا القاصر وآرائنا الضعيفة في حلها بل إن الواجب علينا أن نرضى بقضائه وأن نصبر على بلائه وأن نشكره على نعمائه وأن نفوض إليه أمرنا ونثق بما عنده ونتهم ما عندنا بارك الله لي ولكم في القرآن, الو... في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسأل النبيين وأشرف المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين يوانا مسوء البركة خطبر متيو ذات تتوناني أكن wani ɓangare daga cikin ayoyin Allah maɗaukakin sarki masu girma shi ne faɗin Allah maɗaukakin sarki a cikin suratu ghafir wa ufawwidu amri ilallah ina fawwala ina miƙa ina sallama al'amara na kacokan zuwa ga Allah maɗaukakin sarki ‘yan uwa shi ne abin da za mu tattauna a kansa lallai mu sani cewa haƙiƙa fawwala al'amari ga Allah maɗaukakin sarki, siffa ce daga cikin siffofi manya-manya na ma'abuta imani, daga cikin manya-manyan bayan Allah annabawa da manzanni da salihan bayi, dalili ne da ke nuna ƙarfin imanin mutum da yaƙininsa da kyakkyawan zatonsa ga Allah maɗaukakin sarki. ‘Yan uwana masu albarka, lallai fawwala al'amari ga Allah maɗaukakin sarki. shine kashin baya na tawakkali fawwala al'amari ga Allah maɗaukakin sarki shine kashin baya at-tafwidu a akhassu min at-tawakkul fawwala al'amari ga Allah maɗaukakin sarki yafi zama keɓantacce sama da tawakkali ga Allah maɗaukakin sarki imma gaya can ƙarshe na tawakkali shine at-tafwidul amr ila Allah lallai abinda ake nufi da fawwala al'amari ga Allah maɗaukakin sarki yan uwa shine kame ka miƙa ka bayar da dukkanin al'amuran ka gaba ɗayan su ka cokan ba tare da waiwaye ba zuwa ga mahalicinka shine Allah maɗaukakin sarki da bayar da su kana mai cikakken zaɓi a karan kanka ba tare da tilasta ka aka yi ba ba tare da takura kai ba wannan shine abin da ake kira da tafwidi kamar yadda muka san yan uwa karamin yaro dan jariri ko yaron da bashi da wayo yake tattara al'amarinsa gaba ɗayansu ya mai da shi zuwa ga iyayensa sai abin da suka bashi zai ci sai abin da suka bashi zai sa sai tufafin da suka bashi zai sa sai inda suka kwantar da shi zai kwanta yanzu misali ɗauki ɗan jariri idan yana kwance ya juya ƙafarsa ta makale ko ta danne ko wani abu a jikinsa ya danne ta ba shi da ‘yancin da zai juya ta sai an zo an juya shi ya dogara ne da iyayensa gaba ɗaya idan hula ka sa masa ta sauko ta rufe idansa ba zai iya sa hannu ya ɗauke ta ba saboda ba shi da wannan ikon sai ka zo ka ɗauke masa to yadda ka san wancan ɗan yaron yake dogara ka cokan akan iyayensa to haka ya kamata kowanne ɗaya daga cikinmu ya ɗauki al'abarinsa gaba ɗaya ya jingina su ya miƙa su zuwa ga malici shine Allah maɗaukakin sarki lallai di yadda muke ji muna da dabara di yadda muke ji muna da wayo di yadda muke ji muna da ilimi di yadda muke ji muna da basira duk waɗannan abubuwan namu ƴan uwa taƙaitattu ne akwai inda ba za su iya kaiwa ba saboda haka akwai buƙatar jinginuwa zuwa ga Allah maɗaukakin sarki wanda shi gaba ɗaya iliminsa mutlak ne ba shi da ƙaidi muna buƙatar wanda zai tallafe mu muna buƙatar wanda zai agaje mu muna buƙatar wanda zai nuna mana hanya da yawa abubuwan da muke gani daidai ne a cikin ra'ayinmu a cikin iliminmu a cikin hasashenmu kuskure ne kuma idan muka tafi za mu gani a ƙarshe duk karatun mutum duk iliminsa duk fasaharsa duk kimiyyarsa duk tunaninsa sai ka samu yana kurakurai a gurare da dama ya ga wancan abin mai kyau ne daga baya sai ya bayyana ba shi da kyau ya ga wannan abin mara kyau ne daga baya sai ya bayyana mai kyau ne banda Allah maɗaukakin sarki to shi isa da dabaraka da wayanka da iliminka da duk abin da kake takama da shi tattara su gaba ɗaya miƙa su zuwa ga Allah maɗaukakin sarki ka dogara gare shi ga abin mamaki yan uwana masu albarka za mu buga misalai na wasu daga cikin bayin Allah wanda suka miƙa al'amuransu zuwa ga Allah maɗaukakin sarki sannan mu ga wacce irin natija suka samu menene natijar fawwal al'amuransu da suka zuwa ga Allah maɗaukakin sarki wannan irin sakamako Allah maɗaukakin sarki musu ta'ala wa ma'i ibadallah ku taho tare da ni yan uwa mu shiga cikin alqur'ani mai girma mu leƙa kissar wancan mutumi mumini daga cikin muminan a mutanen fir'auna wanda Allah madaukakin sarki ya bamu labarinsa wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imana ataqtuluna rajulan ay yaqula rabbi Allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum iyaku kadhiban fa alayhi kadhibu wa iyaku sadiqan yusibukum ba'd alladhi ya'idukum inna Allah la yahdi man huwa musrifun kadhab Allah maɗaukin sarki ya ba mu labari lokacin da annabi Musa alaihi salam ya zo ya kira ya fir'auna da mutanensu ya yi musu wa'azi ya kira su akan tauhidi su daina shirka mutanensa suka suka bijire suka juya baya suka ibansa har ma suka so su cutar da shi su kashe shi sai aka samu wani mutum shi shi kadai sai ya tashi daga cikin mutanen fir'auna ya ce a taqatuluna rajulan yanzu za ku zo ku kashe mutum ayya qula rabbiyallah kawai dan ya ce Allah shine ubangiji na وقد جاءكم بالبينات من ربكم kuma ya zo muku da bayyanannun ayoyi daga ubangijinku sai ce kai ku tsaya ma idan ma ƙarya yake muku abin da ya zo da shi ba da gaske bane ku bashi shi da ƙaryarsa amma ku sani wallahi wa iyyaku sadiqan in ko da gaske yake yusibukum ba'dhu alladhi ya'idukum wallahi abin da yake muku alƙawari sai ya same ku ya ja hankalin su yayi musu wa'azi amma babu abin da suke masa sai barazana da ransa sai ƙoƙarin kashe shi sai ƙoƙarin cutar da shi yana gaya musu cewa ya qaumi mali ad'ukum ila najati wa tad'unani ila an-nar tad'unani li akfura billahi وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا عداؤكم إلى العزيز الغفار يا قومي يا كم تنينا مالي أدعوكم بيسا بيكم ina kiranku ilallah zuwa ga Allah maɗaukakin sarki ilan najati zuwa ga tsira zuwa ga aljanna amma wata da unani ilan nar kuna kira na zuwa ga wuta zuwa ga shirka zuwa ga bauta wani Allah tad'unani li akfura billahi wa ushrika bihi ma laysa li bihi ilm kuna kira na in shirka in wushi Allah maɗaukakin sarki shirka in jingina masa kishiya bayan ni kuma ina kiran ku zuwa ga Allah maɗaukakin sarki suna tattaunawa har da ƙarshe da ya ga suna neman cutar da shi sai ya ga musu cewa fasa tafkuru na ma a lakum ya ce wallahi za ku tuna wannan abin da nake gaya muku ranar da tunawa ba za ta muku amfani ba ranar da nadama ba za ta muku amfani ba ranar da duk abin da kuke tsammani ba zai muku amfani ba fasa tafkuru na ma a lakum za ku tuna abin da nake gaya muku sannan sai ya tattara al'amarinsa duka sai ya mai da shi zuwa ga mai duka sai ya ce wa ufawwibu amri ilallah ina fawwal al'amari na ga Allah maɗaukakin sarki ya ubangiji wannan abin da suke so su yi min na cutarwa ka gani ya ubangiji ba ni da tsimi ba ni da dabara ba ni da komai shine abin da kake nufi da ufawi ba amri ilallah ya ubangiji sai naka na dawo zuwa gare ka gaba daya inna Allah basirun bil ibad yan uwana masu albarka lokacin da wannan mutumin ya faɗi haka meye natijar abin da ya biyo baya sai Allah ya ce fa waqahu Allahu sayyi'atu ma makaru sai Allah ya kare shi sai Allah ya katangance shi sai Allah ya tsabar da shi daga mummunan makircin da suka shirya masa na kashe shi Allah ce wa haqa bi ali fir'auna su'ul azab mummunar azaba ta kamma ta shafi mutanen fir'auna shi dai Allah madaukakin sarki ya tsirar da shi yan uwa me yasa wa ufawi bu amri ila Allah ya fawwal al'amarinsa duka ga Allah madaukakin sarki yan uwana masu albarka lallai issar annabi ibrahim alaihi salam mai ban mamaki shi da matarsa hajara tana ɗaya daga cikin kissosin da suka isa a buga misali da su lokacin da annabi ibrahim alaihi salam ya ɗauki matarsa hajara ita da ɗanyen goyon ɗanta annabi ismail alaihi salam ta haife shi yana ɗan jariri annabi ibrahim ya ɗauke ta ya kai ta wadin ghairi zi zar'in inda baitikal inda baitul muharram inda baitikal muharram yaje kai ta garin maka lokacin babu komai a lokacin fili ne fetal sai sahara ba bishiya ba gida ga ba gida baya ya ajiye ta bai ce mata komai ba yan uwa zuwa ya tafiyarsa cikin daji yan uwa inda babu komai babu kowa annabin Allah Ibrahim alaihi salam ya dauki matarsa da ɗansa ɗan jariri ya kai su ya ajiye su kuma zuwa ya tafiyarsa da ta gaza tafi bai ce musu komai ba ta ce ya ibrahim aina tazhab wa tad'una ina zaka tafi ka banmu bi hadha alwadi a wannan guri wanda babu komai a cikin sa annabi ibrahim yana yadda yake ya juya zai tafi bai ji ko jiwa bai ba ya shiru bai ce mata komai ba ta ƙara maimaitawa ina zaka tafi ka banmu a wannan waje ya ƙara shiru bai ce mata komai ba da ta faɗa ta faɗa bai ce komai ba sai ta ga bari ta tattara al'amarinta duka ta miƙa shi ga mai duka akwai mai ita zai kiyaye ta sai ta ce Allahu amaraka bi haza shin Allah ne ya umarce ka kai haka ka kawo nan ka ajiye mu sannan sai ya samu dama magana sai ce na'am eh sai juya ya tafiyarsa sai ta ce idan la yubayyuna ta ce in dai haka ne wallahi ba zai tozartar da mu ba ba zai tozartar da mu ba yan uwa ta tattara al'amarinta duka ta fawwala shi zuwa ga Allah maɗaukakin sarki menene natijar abin da ta yi ta dalilin hajara aka samu ruwan zamzam ruwan da ya fi kowane ruwa tsarki a duniya yanzu ta dalilinta garin maka inda kake zuwa kai aikin haji ta dalilinta ya samu dalilin me fawwal al'abarinta zuwa ga Allah maɗaukakin sarki kalli abin da Allah ya mata ruwan zamzam wanda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce ma'u zamzama lima shuri bala ruwan zamzam zai maka amfani duk abin da ka sha shi dan shi in ka sha dan Allah baka kuɗi Allah zai baka kuɗi in ka sha dan Allah baka ilimi Allah zai baka ilimi in ka sha dan Allah baka lafiya Allah zai baka lafiya ma'u zamzama lima shuri bala haka annabi ya faɗa ta dalilin hajara aka samu me dalili wa ufawwidu amri ila Allah ‘yan uwana masu albarka ku biyo ni mu koma kan sahabban annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi lokacin da aka yakin uhudu abin da ya samu musulmi ya samu musulmi an kashe wajen mutum sittin ko saba'in an jiwa wasu ciwo an cire wasu haƙora an raunata wasu a lokacin yaƙi ya lafa musulmi sun dawo gida sun taho sai labari ya iso annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da sabansa cewa fa ga sunan fa sun dawo sun yi rinduna cewa lalle sai sun ƙara saku ku da kuka rage da annabi da sauran wanda suka rage sallallahu alaihi wa sallam a ƙarasa su gaba ɗaya الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم aka ce musu su ne mutanen da aka ce musu mutane fa sun yi taron dangi akan ku ga sanan san dawo za su karasa ku ku ji tsoron su ku sai yadda za ku ku gudu hakan da aka ga musu fazadahum imana wallahi sai kara musu imani faqalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel suka ce hasbunallahu Allah ya isa mana suka tattara al'amarinsu duka suka miƙa shi zuwa ga mai duka wa ni'mal wakil ma dalla da wakili in ya kasance Allah ma dalla da mai tattara al'amarin mutum ya kula da shi idan ya kasance shine Allah madaukakin sarki yan uwa da suka yi wannan miƙa al'amarin zuwa ga Allah madaukakin sarki me ya faru Allah ya ce fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadl lam yamsashum su'un sai gashi sun dawo gida sun dawo cikin iyalansu da falalar Allah maɗaukakin sarki da ni'imarsa babu wani abu muna da ya same su fawwal al'amari zuwa ga Allah maɗaukakin sarki ‘yan uwana masu albarka wani mai hikima yake cewa lalle yana mamakin mutane guda hudu kowanne ɗaya daga cikinsu wani abu ya same shi ya kasa maimaita wata kalma ta cikin alkur'ani ya ce kowace kalma idan ka faɗa akwai abin da zai biyo bayanta ya ce ina mamaki ina mamaki mutumin da aka jarrabe shi da bakin ciki da damuwa ya shiga cikin wani hali ya kasa faɗin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin yace Allah madaukakin sarki bayanta wanda ya faɗe ta annabin Allah da ya faɗe ta ce masa yayi me fastajabna lahu a fastajabna lahu wa najjaynahu min al-gham haka Allah madaukakin sarki ya faɗa ya ce ina mamaki mutumin da za a jarrabe shi da cuta shi kuma ya kasa maimaita anni masaniyar burru wa anta arhamur rahimin ya ce bayan ta Allah maɗaukin sarki cewa ya fastajabna lahu fakashafna ma bihi min burrin waccan fastajabna lahu wa najjaynahu min al-gham wa kadhalika nunjil mu'minina wannan kuma fastajabna lahu fakashafna ma bihi min burrin yace ina mamakin mutumin da za a jarrabe shi da tsoro da firgici da razani amma ya gafala ya kasa maimaita hasbunallahu wa ni'mal wakil yace bayan ta Allah madaukakin sarki cewa ya fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadli yace mutum na hudu ina mamakin mutumin da za a jarrabe shi da makircin mutane mutane su sako shi a gaba suna nema sai sun ga bayansa amma ya kasa maimaita fadin Allah madaukakin sarki a wa ufawwidu amri ila Allah yace bayan wannan Allah madaukakin sarki cewa ya fawaqahu Allahu sayyi'atu ma makaru Allah madaukakin sarki yace sai Allah ya tsare shi daga makircin mummunan makircin da suka kulla masa yace na makin mutum hudun da kowanne ɗaya daga cikin su zai tsinci kansa a cikin ɗaya daga cikin wannan hali amma bai maimaita waɗannan ɗaya daga cikin kalmomin nan ba kowace idan ka faɗa ga abinda Allah madaukakin sarki ya biyo baya da shi ga abinda Allah madaukakin sarki ya kawo natijar faɗin wannan magana ta ka Allah maɗaukakin sarki ya samu dace ‘yan uwana masu albarka Allah maɗaukakin sarki ya gaya mana abin da ya faru a cikin suratul ahzab game da muminai sabon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka musu taron dangi da mushrikai daga makka wanda suka yo taron dangi na ƙabilu ƙanana suka yo a zuga mai matuƙar yawa ga munafikai a cikin garin Madina ga kuma Yahudawa Yahudawan Banu Qurayza sun waro ya alƙawari ga Yahudawan Khaybar suna taimaka waɗancan mushrikai aka zo aka zagaye garin Madina za a gama da manzon Allah da sahabbansa sallallahu alaihi wasallam amma me ya faru ƴan uwa yaƙi ne da lallai musulmi sun shiga cikin tashin hankali sun shiga cikin bala'in da ba su taɓa gani ba Allah madaukakin sarki sai da ya bamu labari yace idza'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idzaghatil absaru wa balagatil qulubul hanadir wa tadhunnuna billahi dhununa hunalika tuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan shadida Allah madaukakin sarki yace a lokacin da suka zo muku ta sama ta ƙasa suka zagaye garin Madina idanuwa suka furfuto sai da zuciya ta zo makoshi saboda tashin hankali da fitina kuka taiwa Allah zace-zace za mu samu nasara ko ba za mu samu nasara ba Allah ya ce hunali kabtuliyal mu'minina a can ne a wannan gurin aka girgiza mu'mini aka jarrabe su girgizawa to amma da suka tattar al'amarin sa a wannan lokacin suka mai da shi ga Allah madaukakin sarki me ya faru Allah ya ce walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما Allah ce lokacin da suka ga wannan tare sun kai mutum dubu goma aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam da sabansa cincirin da za a zo a gama da su sun kai mutum dubu goma karkashin jagorancin Abu Sufyan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bai wuce su su 700 ba wasu suka ce su su dubu ɗaya wasu suka ce su gaba ɗaya dai abin da ake faɗa malaman tarihi suke faɗa bai fi dubu uku ba mutum dubu goma sun zo sun kewaye su amma da suka ga wannan rindinar annabi cewa yi da sabansa walan mara almu'minun al-ahzaba yayin da suka ga wannan rindinar qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu suka ce lallai wannan shine abinda Allah da manzansa suka yi mana alƙawari wa sadaqa Allah wa rasuluhu kuma lallai Allah da manzansa sun yi gaskiya menene Allah da manzansa suka yi masa alƙawari shine lallai mumini ba zai shiga aljanna ba haka kawai salin alin sai an jarraba shi sai an girgiza shi am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladhina min qablikum massathumul ba'sa'u wadh-dharra'u wazulzilu hatta yaqula ar-rasula wa hatta yaqula ar-rasul wal ladhina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib shine wasadaqa Allah wa rasuluhu Allah ya ce ma zadahum wannan ɗin abinda suka gani na wannan rundunar bai ƙara musu komai ba illa imanin sai imani wa tasliman da tattar al'amarinsu su mai da shi zuwa ga Allah maɗaukakin sarki yan uwa me natijar me da al'amarinsu zuwa ga Allah maɗaukakin sarki shine ayyuhal ladzina amanu zkuru ni'matallahi alaikum id ja'atkum junudun fa arsalna alaihim riha wa junudan lam taruha wa kana Allahu bima ta'maluna basira sai Allah ya turo wata irin runduna ta mala'iku da iska ta rinka ɗaɗɗage tantin da suka kafa da tukwanen da suka girka na abinci tana jifa da su sai da ya kasance mutum idan ya tsaya iska sai ta ɗauke shi ta jifa da shi saboda ƙarfin iska iska ce daga Allah rabbul izzati wal kamal sai kasance babu shiri sai wannan shugaban ya ce kai mutane na ku tashi mu tafi wannan shugaban ya kalli mutane sai ta haka suka gudu suka ba wajen babu shiri yan uwa mai dalili wa ufawwidu amri ila Allah sun tattar al'amarinsa sun miƙa shi zuwa ga Allah madaukakin sarki yan uwana masu albarka manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga cikin addu'o'in da ya lazimta kullun idan zai kwanta bacci yan uwa abin da yake faɗa na ƙarshe bayan yayi duk addu'ar da zai yi addu'arsa ta ƙarshe wanda daga ita baya ƙara cewa kuma sai bacci sai kuma gobe idan Allah ya tashe mu ita ce Allahumma aslamtu nafsi ilaika sai ce me wa fawwattu amri ilaika annabi ya ce Allahumma ya Ubangiji aslamtu nafsi ilaika na sallama raina zuwa gare ka wa fawwaqtu amri dukkan al'amura na gaba ɗaya na fawwala su ilaika zuwa gare ka ya Ubangiji shine mahallin shahid sai annabi ya tattar al'amarin sa duka sai ya mika wa Allah madaukakin sarki ya kake gani idan zaka kwanta bacci ka bawa Allah madaukakin sarki jiran ranka me kake tsammani zai faru ka san ka mika shi amintaccen hannun da ba zai tabe ba haka annabi yake daga nan kuma zai ƙara cewa komai ba sai gobe idan Allah ya kai mu to sai annabi yace idan ka karanta wannan addu'a ka kwanta kai bacci saboda ka mika al'amarin ka zuwa ga Allah fa in mitta mitta alal fitara idan ka mutu a wannan daren to ka mutu akan fitara ka mutu akan musulunci ka mutu akan tauhidi inji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam haka a cikin addu'o'in da annabi yake karantawa kullun da safe kullun da yamma annabi sai ya maimaita su sune ya hayyu ya qayyumu bi rahmatika astaghiithu sai ce aslih li sha'ani kullahu wala takilni ila nafsi me tarfata aini annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tawassuli da sunayen Allah ya hayyu ya qayyumu ya rayayyen sarki ya tsayayye akan bayinsa shine ya hayyu ya qayyumu sai ce bi rahmatika da rahamaka astagisu nake neman agaji sai annabi ya ce aslihli sha'ani kullahu ka gyara min al'amara na dukkaninsu gaba ɗaya duka al'amarin gidanka al'amarin kasuwarka al'amarin wajen aikinka al'amarin ko'ina duka ka ce Allah ya gyara maka su sannan sai ka yi a tabarri min alhauli wal quwwa ka ce wala takilni Allah kada ka kyale ni kada ka jingina ni kada ka banni ila nafsi zuwa ga kaina tsarfata ainin ko da kiftawar ido dan uwa me yafi wannan daɗi ka ce kada Allah ya kyale ka koda da kiftawar ido to annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kullun da safe kafin ya kwanta bacci sai ya maimaita wannan addu'ar da safe da kuma yamma suna cikin azkarus sabah wal masa zikirai da annabi ke karantawa da safe da yamma ma kuma ya ƙara maimaita su yan uwana masu albarka idan muka yi la'akari da wannan nassosi da muka karanta na cikin alqur'ani da sunnar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi za mu ga da yawa daga cikin mishkiloli da muke ciki da matsalolin da muke cikin uwa sun tattara ne sun koma zuwa ga miƙa al'amari zuwa ga Allah maɗaukakin sarki ‘yan uwa dabaranmu wallahi da wayanmu da ganin mun iya ba zai kai mu ko ina ba da yawa muna ganin abu daidai ne amma za mu je mu tafka kuskure a kansa da yawa muna ganin abu ba daidai ba ne amma kuma sai ka samu shi ne daidai ɗin kuma saboda haka ‘yan uwa lokaci ya yi da za mu gwada fawwala al'amurmu zuwa ga Allah maɗaukakin sarki kowa ya gwada abin da zai gwada musamman ‘yan uwa yadda muke tunkarar kakar zaɓe muke tunkarar kakar zaɓe ƙasar nan tana cikin wani hali tana buƙatar shugabanci mai kyau tana buƙatar shugabanci mai ƙarfi tana buƙatar mu dawo cikin hayyacinmu ‘yan uwa ko shakka babu karatunmu ya lalace hanyoyinmu sun lalace asibitocinmu sun lalace komai namu sun lalace ba za mu abubuwan ba su ƙididdigu ba muna buƙatar Allah maɗaukakin sarki ya ba mu wanda zai dawo mana ya farfaɗo mana da su mu ma mu numfasa mu san cewa muna cikin duniya yanzu dan dan Najeriya yanzu da shi da wanda yake gashi nan kalmu Allah eh shi ba a sama ba shi ba a ƙasa ba duk wani abin da ake na jin daɗin duniya shi bai san shi ba musamman yan ajin ƙasa wanda su ne mafiya yawa a cikin ƙasar to ‘yan uwa wannan baya kowar ka yi riko da sababi lallai kana da wanda kake gani ya fi cancanta sakamakon irin yadda ka ɗora shi akan mizani kaga yana da wasu qualities ɗin da ya kamata a ce ka zaɓe shi wannan babu laifi bane ka yi haka amma kada ka me da gyaran ƙasa da gyaruwarta da alkinta a kansa gaba ɗaya ka nuna cewa lallai sai shi abinda nake nufi da wannan shine idan a kana da wanda kake gani ya cancanta ka je ka zaɓe shi amma ka roƙi Allah maɗaukakin sarki ka ɗauki al'amarinka duka ka komar da shi zuwa gare shi shi ya fi san abin da ya dace ‘yan uwa kada mu manta shekara ta 2015 kowa ya ga abin da ya faru duk mutanen Najeriya ɗauka suke daga yanzu Najeriya ta fita daga cikin halin da take ciki har abada abin da ake ɗauka wanda ya hau shugaban ƙasa zai iya gyara komai sai aka manta da Allah sai aka manta da wafa wibu amri ila Allah to sai Allah madaukakin sarki sai ya kyale mu sai sai ya kyale mu yanzu me yake faruwa me yake faruwa yanzu shugaban da baka isa ka faɗi wata magana mara kyau a kansa ba a wancan lokaci sai ya ma dukan tsiya yanzu masu dukan na su ne kuma suke tsine masa albarka ‘yan uwa ba haka ba ne? Haka ne, me ya faru saboda rashin komar da al'amarin zuwa ga Allah maɗaukakin sarki. ‘yan uwa duk wanda ka gamsu da shi a matsayin shugaba, ka je ka zaɓe shi, amma ka komar da al'amarin ka zuwa ga Allah maɗaukakin sarki idan ya hau Allah ya taimake shi wajen yin abin da ya kamata. Ka ringa addu'a Allah subhanahu wa ta'ala duk wanda shi ne zai zamto alkhairi ga mutanen Najeriya, zai gyara mana ƙasarmu, zai ji tausayin talaka, zai taimake mu addininmu zai sami ‘yanci da walwala mu yi shi yadda ya kamata Allah maɗaukakin sarki ka ba mu shi Allah maɗaukakin sarki ka ba mu ikon zaɓarsa Allah maɗaukakin sarki ko ba shi ne ɗan takarata ba ko na je dangwala ƙuri'a Allah ka hana ni dangwala wancan in dangwala wanda zai gyara mana ƙasar mu shi ne abin da ya kamata ka mayar da al'abarinka zuwa ga Allah maɗaukakin sarki gaba ɗaya wallahi mu ba mu san abin da ya dace ba Allah maɗaukakin sarki ya sani wannan baya kora kai ɗan takararka ka ce kana san wani babu wanda ya hana ka wannan amma ka ɗauka cewa wani naka lalle in haushi zai gyara ƙasar nan wallahi kayi kuskure kayi kuskure ka koma ga Allah maɗaukakin sarki sai ya bamu abin da muke bukata yan uwa muna kamun kafa da sunayen Allah maɗaukakin sarki mafiya kyau da siffofinsa mafiya tsarki Allah maɗaukakin sarki ya bamu shugabanni na gari Allah maɗaukakin sarki ya bamu shugabanni na gari Allah maɗaukakin sarki ya bamu shugabanni na gari Allah maɗaukakin sarki duk wanda zai zamto alkhairi ga mutanen Najeriya Allah subhanahu wata'ala ko ba shi nake so a raina ba ko ba shi kake so ba ko ba shi muke so ba Allah ya tilasta mana mu zaɓe shi Allah idan mun zaɓe shi ka ba shi tauƙiƙi ka ba shi ikon yin abin da ya kamata a kanmu Allah ka ba shi mashawarta na gari da za su taimake shi wajen yin aikin alkhairi duk wanda zai zamto duk wanda zai zamto matsala a wannan gwamnatin wajen ya ba da mummunar shawara wajen cutar da talakawa ko ya taimaka wajen sace kuɗin talakawa Allah madaukakin sarki kada ka bashi dama a wannan gwamnati yan uwa abin da ya kamata mu yi kenan Allahumma walli umurana khiyarana Allahumma walli umurana khiyarana Allahumma walli umurana khiyarana wala tuwalli umurana shirarana wala tuwalli umurana shirarana اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واهم هوزة الدين يا رب العالمين وقوموا الى الصلاة يرحمكم الله